الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau muna ranar asabar talatin ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1445 da ya dace da shida ga watan bakwai shekara ta 2024 miladiya haihuwar annabi isa da maryam salam za mu karanta littafi na gaba a cikin fiƙihu na al'imam malik rahimahullahu ta'ala wanda aka fi sani da al'akhdari ko kuma muhtasarul akhdari wanda shi ma yana daga cikin littattafan da Allah ya sa musu albarka da shahara ta yadda kusan ko'ina ka je gwargwado a wannan yanki to za ka ana amfani da shi duba da mahimmancin littafin wanda shi ma littafin in ka kalli tsarinsa to za ka ga kamar shi ma mai shi bai samu ya kammala ba tunda a iya sujudu sahau ya tsaya a cikin abin da ya shafi matsaloli na ibada wanda sauran abubuwa da yawa ba yi bayani a kansu ba a ciki abin da ya shafi sallar juma'a sallan idi da sauransu kaga duk bai kawo su ba wanda ka nuna maka littafin bai kammala ba shi ma eh to Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi shi wannan malami abu zaid abdurrahman al-akhbari babban malami ne kuma ya yi hidima kwarai da gaske ta hanyar rubuce-rubuce ya rubuta littattafai masu ɗimbin yawa wanda ana amfani da su wanda daga cikin littattafansa a shi wannan littafin daga cikin rubuce-rubucensa akwai shi wannan littafin sannan banda shi ya yi rubutu a fannoni daban-daban ya yi rubutu a ɓangaren balaga mai suna aljauharul makanun da shi ma yana cikin tsarin littattafanmu da za a koyar don ba zai yi ana tafiya kuma ba balaga ba sai ya zamo kasan nawo kasan sarfu amma kuma baka iya magana ba in ka yi magana ba fasaha to kaga yi da matsala to shi ma za mu zo kansa sannan ya yi rubutu a kan ilmul mantik a sulamul munaurak wanda shi mantiki ana kasa shi gida biyu akwai wanda yake cakuɗe da falsafa to wannan haramun ne bai halatta musulmi ya karanta shi ba e, saboda an haɗa shi da falsafa e, wanda masu ilmul kalam suna amfani da shi wajen ƙoƙarin kore ma Allah sunaye da sifofi ko ta'adilin sifofin Allah akwai kuma wanda yake shi ba a garwaya shi da falsafa ba an tace shi da kusan su ne irin wayannan littattafan shi as-sulam al-munawraq din shi an ciccire wannan falsafat sannan za mu ga al'allama a shankiti ya rubuta littafi akan al- al- al- al- al-munazara adabul munazara to a ciki ya yi wannan bayani cewa ba duka ilimin mantiki ake yarwa ba kuma ba duka ake karanta ba akwai abin da ke da amfani akwai abin da yake da cuta eh, so shi ma yana da nashi amfani saboda yana koya ma yadda za ka yi tunani yadda za ka tsabtace tunaninka eh? eh, shi yana amfani ne da hankali eh, sannan cikin rubuce-rubucensa ya yi rubutu akan ilimin hisabi da rabon gado da sauransu eh, ya rubuta ita ma manzuma wadda tana nan ah, ana amfani da ita ita ma ita ma ina jin ina da ita Ah, ita wannan manzuma tana karantar da kai ilimin gado a ilmance theory da kuma aikace shine wannan alhisab din eh, yadda za ka yi tashihul mas'ala da yadda za ka yi za ka fitar da su kowa ya yi haƙuri karatu muke yi to ya yi haƙuri karatu muke sai addurratul bai da'u ya bari sai an gama ya dawo sunanta addurratul bai da'u ita ma tana da muhimmanci sosai musamman ga mai son ya iya rabon gado to akwai bukata ya karanta ta Mm. to Allah ya saka masa da alkhairi saboda haka a kusan littattafai na alfiƙihul mazhabi suna nan da yawa kuma an samu an musu aiki kwanan nan ma a ba da jima ba an fito da wani littafi wanda yake ya kai mujalladi saba'in da wani abu na ganin mu juzu'i kusan ta- abin nan saba'in da ɗaya a kan fiƙihun malikiya sharhi ne na ah, muktasar kuma ba dukansa ba kawai iya rabi ne ya ɗauka ya yi sharhi daga kitabun nikahi zuwa ƙarshe wato a zaure wanda muke ce masani to da shi lawali ya fara ne daga tsalki zuwa ainihin ah, abin nan eh to to shi malamin da ya zo sai ya ɗauki iya kitabun nika a ɓangaren mu'amalat sai zuwa ƙarshe sai ya mu- ya mai sharhi ya sami suna fathul fattahi eh, fathul fattahi eh, an gane fi sharhi muktasari khalil mujalladi 71 ne Hmm? Eh. Eh. to yana nan yana nan a kasuwar kurmi a kano in kana bukata suna sayar da shi naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu shi ne farashinsa Eh, yana nan a kasuwar kurmi a kano eh to kaga alfiqhul maliki ke ba hau dukan littafin ma ya doka ya shirki eh sunansa ibn rahal al-ma'dani rahimahullah ya rasu ya yi aiki sosai eh littafin mausu'a ce mausu'a ce ta malikiya in ka same shi to alhamdulillah eh, a dai iya bangaren da ya aiki to ba kara matsala sun da abin da ake bukata na maraji manya-manyan littattafai a malikiya ya kawo abin da ya rage naka kawai karatu Eh,
malamin zamani ne a yaros ya kwana biyu ba na yauna ba Mm, malaman zamani ai ba su iya wannan aiki ko za su iya ai ba za su iya wannan aiki ba karatun ma sun tsaya sun yi Hmm? ba za su iya wannan aiki ba ya rasu ya kwana biyu ibn rahal al-ma'adani rahimahullah Hmm. to yana nan sun buga shi darubin hazamin suka buga shi littafi ne mai kima san dai yanzu ba wani littafi mafi abin nan a mazhabin malikiya kamar sa Eh, wanda Allah ya hore mai sai abi ne zai zai masa amfani Hmm? na'am a to wannan ya ya zama haramun kuma ana kawa da littafi Hmm? ai littafi ana sai ne don a karanta a bauta ma Allah zancen kawa wannan ai ɗabi'a ce ta 'yan duniya eh ɗaliban zamani to kaga ai mu addu'a ma muke Allah ya yi mana tsari da su ba ma mu zama su ba eh kar ma Allah ya haɗa mu da su eh a sai a yi karatu shine a yi da karatu ibada ne ai ba a kawa da littafi Eh, masu yi ta wayannan 'yan duniya ne 'yan social media a hasko shi bayan 'yan littattafai ya aza kyamara yana hayaniya Eh, shi adda littattafa amma da za a tsare shi a ce ya faɗi sunayen littattafan ba zai iya ba saboda ba karatu ake yi kawai an saye ne an an aji Eh, ba karatu ake yi ba to kaga wannan ai aibu- aibu ne ai ai ka'idar littafi in ka sai shi to karka aje shi sai ka karance shi sai ka karance shi kuma ba karatu so ɗaya ba miraran ka yi ka dawo ka yi ka dawo kana fitar da fa'idodi to wannan shi ne in kana ya riƙe ya kare in baka ya riƙe ya ka samu alƙalami fa'ida kaza sai ka yi taƙayidinta Hmm? haka ake bukata to Allah ya taimaka Eh, saboda haka akwai aiki dole a tashi tsaye a yi karatu da gaske Eh, a zare damtse a sai littattafai kuma a tsaya a yi karatu shine abin yi bismillahirrahmanirrahim da suna Allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama Eh, wani fa dole tattafan sa ba su kai dubu ɗari ba amma kuma a haka ake hayaniya da shi Hmm? da shi ake jayayya kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne kaza bid'a ne kaza sunna ne duk fa littattafai ne fa ba su kai dubu ɗari ba fa to littafin dubu ɗari littafi ne a littafi biyu ma wani ma sai kaga du- dubu ɗari ma bai sayan sa littafi kwaya ɗaya Mm. akwai sharhi da aka wa alfarida ta jalaluddin suyudi mujalladi biyu ne manya haka dubu tamanin da wani abu eh suna nan a falo guda biyu ne kacal dubu tamanin da wani abu to ka gani to kaga littafin dubu ɗari ba littafi ba ne a wurin ɗalibi sai dai a wurin 'yan duniya shi ne ke ganin ma in ya sai littafin wai dubu biyar gani yake ya yi ƙoƙari Allahul musta'an Eh, Allah ya sauwaka Eh, to a tashi a nemi kuɗi kuma a sai littafi ba abinci kawai ake sai ba Eh, wanda abinci kawai iyakar ka ganga jiki abincin rufi shine ilimi to in baka sayan littafai kawai kana sayan shinkafa da kaza da kaza to kai jikinka ɗai ka damu da shi ba ka damu da gyaran ruhinka ba da kwakwalwarka da addininka eh bayan an samu sai a raba rabi a ɗan ci abinci rabi kuma a je a a nemi littattafai wannan shi ne ƙa'ida wa sallallahu Allah shi yi salati ala sayyidina akan shugabanmu muhammadin annabi muhammad wa alihi wa sahabi to shi salati malamai na cewa a kusan za mu ga a cikin as-salatul ibrahimiyya da annabi ya koyar to za mu ga lafazin sayyidina bai zo ba ba a kawo lafazin sayyiduna ba Mm. amma in za ka yi irin salati takaitacce haka don kasa shi ba a matsayin riwaya daga annabi ba wannan ba laifi tunda dama annabi shugaba ne ya ce ana sayyidu waladi adama wa sahabihi da sahabbansa wa sallama to irin wannan yayi bayani shine dan bid'a sai ya ce wai ba a yadda annabi sayyidu bane eh cewa aka yi kaza da ya karantar an duba babu kalmar to tunda babu karasa tunda shi ya koyar to me matsala alhamdulillahi Allah shi eh, godiya ya tabbata ga Allah rabbil alamina ubangijin ah, halittu wassalatu salati wassalamu da aminci su tabbata ala sayyidina akan shugabanmu muhammadin annabi muhammad khatamin nabiyina ko nabi'ina cikamakon annabawa ah, wa imamul mursalina ko khatamin nabiyina wa imamil mursalina wato wanda yake cikamakon annabawa sai zamo badali akan sayyidina muhammadin khatamin nabiyina wa imamil mursalina jagoran manzanni sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Eh, to sai abin da yake wajaba akan al-mukallaf ma yajibu alal mukallaf abinda yake wajibi akan mukallafi idan an ce almukallaf suna cewa albaligul aqil wanda yake ya balaga mace ko namiji kuma yana da hankali to ya zama mukallafi ma'anan mukallafi an wajabta masa ibada sallah azumi wajibi ne in yana da dukiya zakka wajibi ne hmm? in yana da guzuri wajibi ne ya je aikin hajji to shine al-mukallaf eh to shine mal yace awwalu ma yajibu awwalu ma yajibu farkon abin da yake yana wajaba alal mukallafi akan wanda yake shi mukallafi mutum wanda yake baligi mai hankali tashihu imanihi shine gyara imaninsa Eh, to wannan shi lafazin awwalu yana nuni kenan kamin komai to shi ne musulmi ya kamata ya fara kula da shi abin da za a ambata kamin kai komai to wannan abin na tashihu imanihi to shi za ka fara kula da shi saboda shi imani shi ne foundation shi ne al'asul komai a kansa ake ginawa duk wani abu far'un ne reshe ne a kansa da shi kuma ka'idar reshe bai tsayi sai in akwai asul sai in akwai asul ma ya jibu daga wajaba ya jibu eh Eh, wasu na kuskure sai suna karanta ya jibu to kuskure ne ba'un ɗin nan ba a yi mata shadda an gane? takhfifi ake mata ya ji bu ba ya jibbu ba ya ji bu min wajaba ya jibu e, min babi fa'ala eh, ya fi'ilu an gane ko fa'ala ya fi'ilu to akwai wani da ya kama da wannan wanda wasu shi ke jan hankalinsu shi ne ya jubbu to shi kuma yana da bambanci da ya jibu shi ya jibu jimun ɗin kasara gare ta sannan ba'un bi takhfif sannan madinsa wajaba shi kuma ya jubbu jimun ɗin ma gare ta sannan ba'un tana da shadda kuma madinsa jabba eh, akan ce jabbal habla ma'ana qata'ahu ya katse igiya jabba ya jubbu daga nan ne aka samu aljubbu fi ga ya ba jubbi rijiya an gane? to suna da bambanci saboda haka ya jubbu yana tumɓuke abu yana katse abu kaga ba shi ake magana ba eh to shi ma din ma ba a faɗin shi daidai ya jibbu suke cewa wanda a larabci babu wani abu ya jibbu da wajimin kasara babu shi kuma awa ba'un shadda amma dai akwai ya jubbu to wannan akwai amma ya jibbu to wannan babu shi laraba ba su san shi ba bida aka ce abin da ya haifar da ita kuma jahilci da rashin zuwa makaranta an gane to a kiyaye Eh, saboda za ka ga islamiyya yara waɗanda ba su zauna sun yi karatu ba suna ta koyar da yara akan kuskure sai yaro ya girma yana ta maimaita abu kuma ba bisa daidai ba Eh, to ku da ke karanta ba islamiyya sai a kiyaye duk abin da za ka koya ma yaro to ka tabbatar da cewa sahihi ne awwalan na biyu kuma ka yi itikaninsa haka yake da in ka bari ya shiga kwakwalwa ta to shi kenan ko ina ya je haka zai yada shi kuma illar tana koma zuwa gare ka tunda kai an malami ne eh ko ba haka ba ne eh to sai a kula da wannan yawwa to ka gani suna cewa attahiyatu to kaga ba wani larabci attahiyatu na ba ba larabci ba ne eh attahiyatu jam'u tahiyatun eh tahiyatun shine gaisuwa amma tahiyatun wannan ai ba larabci bane jam'u tahiyatu haka zaka ji suna ta to duk wannan rashin zuwa makaranta ne sai wai mutum ya ɗauka wai ko bai je makaranta ba wai zai zama musulmi kaifa Ah. shi wa musuluncin nan karatunsa ake yi ba an gane ba wai gadonsa ake ba kawai tun da gidanku musulmi ne iyayenka kakanni shi kenan kai ma ka zama musulmi ba sai ka je makaranta ba wannan jahilci ne musuluncin nan wani abu ne ƙa'idodi ne dokoki ne karatunsa ake yi rubuce yake cikin littattafai to ka ɗauka wai za ka yi shi ko baka je makaranta ba to wannan jahilci ne da hauka Eh, irin wannan kusakuran suna nan da yawa suna nan da yawa to shine mala ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu shi ma mukallaf sai ka ga wasu sun alamun kasara to kuskure ne ismul maf'ul ne akwai al-mukallafu akwai al-mukallifu al-mukallifu fa Allah to in ka ce ma ya jiba alal mukallifi abin da ke wajaba ga Allah eh to kaga shi kuma na amfanin sarfu zai zo shi kuma malamin sarfu shi zai nuna maka al-mukallaf ne ba al-mukallifu ba. al-mukallifu ismul fa'il al-mukallafu ismul maf'ul an gane min kallafa yukallifu taklifan fa huwa mukallifun fa huwa mukallafun to haka yake to sai a kiyaye shi in baka sanya ake jin abu zuwa za ka yi ka tambayi malami an gane shi yasa malamai suka ce haka kawai kana jahilin ka je ɗaya ka ɗauko littafi wai ka ce za ka karantar da kanka to wannan haramun ne saboda za ka ga abu sai ka ɗauka haka ake karanta shi alhali ba haka ba ne sai ka yi taɓarna ba ka sani ba to sai mala ya ce tashihu imanihi gyara imaninsa to gyara imaninsa anan ya kunshi duk abin da ke da alaka da tauhidi kashe-kashen tauhidi tauhidul rububiyya tauhid tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifati duk ya shiga an kadaita Allah da ibada ya zan abin da zaka yi Allah kadai zaka bashi duk abin da yake ya shiga cikin da'iran bauta ba a wa annaba ba a wa mala'iku ba a wa manzanni ba a wa waliyai ba a wa iyaye ba a wa malamai kowa ba a wa sai Allah wannan shi ake kira da tauhidul ibada tauhidul uluhiyya to ya shiga cikin tashihu imani shine abu na farko da zaka fara kula da shi haka tauhidul rububiyya shi kuma yadda da komai Allah yake yin sa Hmm? komai haka tauhidul asma'i was sifati tabbatar ma Allah sunayen da ya tabbatar ma kansa ko ya inganta annabi ya tabbatar ma Allah su haka tabbatar da su sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da misali ko tawili ko ta'adili ba yadda Allah ya faɗa abu to a bar shi haka nan ya ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa to a bar shi haka nan kaka ce ya ai kaza menene duk wannan ba a saka ba bid'a ne da aka kirkiro to duk wannan ya shiga cikin tashihu imani shine abu na farko shi yasa ah, idan mun kula hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mu'azu hmm? falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ko falyawahidu Allah azza wa jalla fa'alam annahu la ilaha illallah to tauhidi shine farko saboda duk wani abu sallah azumi zakka ba za su samu gindin zama in shi wannan imanin bai gyaru ba Eh, akwai jahilan da ke ɗauka abinda an musulunci kawai sallah kawai shi kenan da an gansa shi yana alwala yana shiga masallaci ko ba daidai ma yake sallan ba to shi kenan su wasu abinda su- kawai suka ɗauka musulunci sallah Hmm? ba su san ita sallah ɗin ba za ta tsayu ba dole sai yan akwai tasiru imani sai yan akwai ingantaccen imani sannan fa sallah fa za ta tsayu fa in ba imani mai kyau fa to sallan da za a yi fa a iska za a yi ta azumin da za a yi a iska za a yi duk abin da za a yi yana aikin banza ne eh tunan ne yan bid'a sun ka samu matsala sai kai sun ce wai an kafirta mai sallah a'a tun da bai da asalo ai dole a kafirta shi ai sallarsa sunanta ma babu sunanta al'adam saboda baya da itikadi sahihi an gan shi yana bautan kabari an gan shi yana kiran shehunai su kawo mai agaji kaga baya da tauhidi baya da tauhidul ibada baya da tauhidul uluhiyya Hmm? sannan ya yarda da shehin sana kashewa yana rayawa yana ba da arziki yana kaza yana kaza yana tasarrufi kaga ba da tauhidi to mai wannan aƙida duk sallar da zai yi aikin banza ce bai ma shiga musuluncin ba ballantana ka ce mai arne wai a ce wai ka kafirta musulmi musulmi shine wanda ya tasihu imanihi shine abba za a ce da shi kafiri ba da ba ta rangani sallah babu shakka ginshiki ne a cikin musulunci amma akwai abin da sai da shi take tsayuwa shi yasa kaga mala ya fara kawo shi anan an gane kaga sai ya kawo adafi ya ce summa eh littarahi ma'ana bayan ya yi tasihu imanihi to summa sa'annan kaga sai ya fara karantar wancan sai ya fara gyaran wancan abin da ya gabata ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aini ya san abin da zai gyara farillarsa da ta ayyana gare shi da ta ayyana gare shi in an ce al- alfardul aini wasu na kiransa da alwajibul mu'ayyan shine suka ce ma talabahu shari'u bi aini abin da shari'a ta neme ka da shi kai a karan kanka kai an ka ce ka yi wannan abun a matsayin dole baka da zaɓi to shi ake kira da fardu aini ta yadda in baka yi shi ba to sunanka mai laifi kuma ba za ka sa wani ya wakilce ka ba ta ba za ka ce "Ai, ina da uzuri yau wani ya min azahar ba ko sai ai ban da lafiya ko kuma abubuwa sun yi min yawa da Allah ba, je ka je ka yi min azahar din nan to kaga fardu aini eh to wannan shi to ita fardu aini din nan fa ba ta ginuwa sai da wancan ba ta tsayuwa sai da wancan shi yasa ya baka misali ka ahkamis salati kamar sanin hukunce hukuncin sallah bayan an yi tasihu imani kina a musulunci ba sallah ake fara ba gyaran imani shi yasa in kafiri zai shiga musulunci sai kaga an yi mai talqinin la ilaha illallah kuma har su yan bid'an suna gani sai an furta mai la ilaha illallah an fassara mai ma'anarta daga bisani sai a ce je ka yi kaza je ka yi kaza je a koya ma sallah su ma a aikace sun yadda imanin shine al'asul amma in mutum ya saba imanin kuma ya zo aka kafurta shi wai dan yana sallah sai a ce ka kafirta mai sallah kaga ai wannan tufka da walwala ne to sallar ta kalama tana da amfani eh kana kiran shehi kana zuwa wajen kabari ko na shehu dan fodiyo ko na shehu abdullahi kana cewa almadada almadada ya baka madadi ko ya baka aure ko ya baka arziki to duk masu yin wannan abun ba musulmai ba ne in kaga sun yi sallah dubu aikin banza ne ba ta da wani amfani sun bar musulunci ba ba irin su ne wai in ka ce musu arna wai a ce wai ka kafurta mai sallah su ba sallah suke ba ba sallah suke ba saboda ba tauhidi so ka ahkami salati wa taharati wa siyami da sanin hukunce hukuncen tsalki da kuma azumi haka duk wannan baka cewa wani ya yi an gane kai aka nema kai kuma dole kai shi ake kira da alwajibul aini ko alwajibul muayyan ma talabuhu shari'u bi ainihi bil ikhtiyari ko ba a baka zabi ba na in kai ko kana iya kai ko ka bari ba zaɓi dole ka yi to kaga daga wannan ke nuna maka ashe musulunci sai da karatu shi yasa ya ce maka to shi tasihu imani din nan imani a in ba kai karatu ba za ka yi ka sanya ake gyara imani eh to bayan nan sai ce maka summa ma'arifatu ma yuslihu bihi fardain ma'arifa sani to ba a musulunci da jahilci addinin musulunci ba addinin jahilci ba ne in kaga mutum na yin abinsa da jahilci to wannan ra'ayin kansa ne fahimtar sace ba addini ya koyar da shi ba an gane duk sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sahabin da baya karatu babu ba sahabin da ke bautan Allah wai haka kawai yaga yaga sauran sahabbansa na yi ko yaga annabi na yi koyo suke yi alkur'anin ma sai an koya musu zama mu fa mafi yawa kowa sallah ba koya masa ake yi ba eh mafi yawa kawai ya tashi tun yana yaro baba ne na zuwa da shi masallaci shikenan sai ya girma akan haka amma wai ya zauna gaban malami a koya mai sallah tiriyan tiriyan ko a littafi ko a aikace ku ne to za mu ji nan gaba a mazhabar ma wasu ta malikiya wasu na ganin ma sallar shi aikin banza ce dai ba zuwa ya karance ta wajen malami ba kawai dai ya tashi ya ga masallacin unguwarsu ana sallah shi ma yana shiga ana yi ana azumi shi ma yana ɗauka ma bai san bambancin farilla da sunna ba bai san bambancin musahabi da sunna ba suka ce to sallarsa ba ta da wani amfani aka wasu malamai suka faɗa sai in ya zamo sallar da yake yi bai san waɗancan abubuwa ba da bambancinsa amma kuma ya samu malami ya suranta masa yadda ake sallar kamar yadda malam ya iziya ya faɗa to wannan in ya yi sallar za a karba amma bai san farilla ba bai san sunna ba bai san musahabi ba sannan bai je wajen malami an koya mai ba e, to shi wannan koya ya sallah aikin banza ne baya da sallah dole sai an tashi tsaifa e, dole sai an tashi tsaye to wasu yami haka waya jibu mala ya ce yana wajaba alaihi akan shi mukallafi ɗin nan an yi hafiza ala hududillahi ya kiyaye dokokin Allah bayan ya yi tasihu imani ya gyara farillas ya san farillarsa ta al'ainu to yanzu abin da ya rage gare shi shine sai kiyaye dokokin Allah duk inda Allah ya sa doka to kare keta ta kare keta ta hudud jam'u haddin wasu malamai suka ce abinda ake nufi da hududu din shine shara'i'uhu shara'i'uhu to wajibi ne ya kula da su Eh, duk wani abu da Allah ya ce doka ne abu kaza shari'a ne sawa'u na umarni ne ko na hani to wajibi ne ya in na umarni ne ya umurtu in na hani ne ya hannu waya kifa kuma shi mukallafin nan ya wajaba gare shi ai waya jibu alaihi waya kifa ya tsaya inda amrihi inda Allah ya umurce shi kaga nan ba zancen bid'a kenan ba zancen ƙari in Allah ya ce ka yi raka'o'i kaza to su za ka yi in manzon Allah ya ce ka yi tasbihi kaza ko zikiri kaza shi za ka yi ba zancen ƙari an gane saboda duk sanda aka baka umarni yi kaza sai ka je ka yi wannan abin kuma ka ɗan ƙara to kaga sunanka mai laifi ko ba haka bane to haka shari'a ba ta son shi shi kuma ba ka yi biyayya ba cikar biyayya shine ka yi yadda aka ce ka yi bila naqsin wala ziyada wala tabdilin baka canza ba baka yi ragi baka yi ƙari ba to wannan magana kaga ta kore bid'a a shigo da abubuwa sababbi waɗanda Allah bai san da su ba manzon Allah bai koyar da su ba wani hayihi kuma ya tsaya inda aka hane shi aka ce mai inda Allah ya hane shi idan aka ce masa Allah ya hana kaza to ya hannu kar ya aikata kuma cikin abin nan da Allah ya hana manzon Allah ya hana bid'a na ciki la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli wannan aya tana hana bid'a ba a shiga gaban Allah ko manzon Allah ma'ana ba a faɗin magana kamin su faɗa ba a aikata aiki kamin su ce ayi shikenan ka fahimci addini ka zauna lafiya an zo maka da abu to ina maganar Allah ina aikin annabi a kansa sai a gaya maka sai ka je kai ka huta waya tuba ai waya jiba alaihi an ya tuba yana cikin wajibi ga mukallafi ya tuba ilallahi zuwa ga Allah qabla an yaskhata alaihi kamin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da shi wadda cikin abin da aka wajabta mu mukallafi tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala. An fahimci wannan? Kuma ita tuban nan wajibi ce, karka ce, "A, to, ai, ni ban san laifin da na yi ba." Ita tuba, ko da baka san laifin da ka yi ba wajibi ne ka yi ta, akwai lokacin da ma za ka iya laifin ma baka san ka yi ba. Ko ba a samu? To, shi ne amfaninta. tun daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana yi yana tuba yana tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to ballanta namu mu da zanubin ma muna yi kullum sai mun saba ma Allah sai ma ya ce qabla an yaskhaba alai kamin Allah shi fushi a kansa ashe kaga abinda zai hana maka samun fushin Allah shi ne yawan tuba yawan tuba eh to sun ce abinda ake nufi da tuba al'iƙila'u an zambi shi ne tuba kawai kana kaza ka san kaza nan ba daidai ba ne ka daina ba ka dinga faɗa da baki Allah na tuba ba kuma kana yin abu al'iƙila'u an zambi ka daina aikata abin da kake yi mara kyau to wannan shine tuba haka waye jibu alaihi yana wajaba ga mukallafi hibzu basarihi ya tsare ganinsa anin nazari ilal haram daga barin kallon abin da yake haram ne duk abin da Allah ya haramta maka kalla to wajibi ne Mm? Eh. To. Shuruɗin tauba to ai ina ganin lokaci yayi. Bari mu tsaya nan. Mun dawo sai mu tashi wa shuruɗin taubati. Eh sai mu tsaya kaula in yaskhada alai. Haka ne. an da sai a yi bayani a kan sharuɗan tuba tun da an faɗi hukuncin tuba da kuma sharuɗanta tuba damuwa an dawo za a ƙara bayani akan ita tuban da kashe-kashenta da malamai suka yi bayani insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام